Arriba. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا أبو قريب أليس كذلك؟ أبو قريب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل وراه قال خلف الكتيبة wannan hadisin da'ifi ne mahallu shahid shine da ce inna allaha la yadhaku sifatu dhahik eh yadhaku dhahikan yaliqu bi jalalihi wa bi zatihi wa sifatihi la ka dhahki al makhluqina shikenan mas'alan amma hadisin da'ifi ne ba sai an bata lokaci qala hadathana muhammad bin yahya قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bijirar da kansa yana shiga jin mutane je wajen wayannan mutane waye zai kai ni wajen jama'an shi na yadda na sadar da sakon Allah madaukakin sarki fil musim fa yaqulu ala rajulun yahmiluni ila qaumihi da ba in ba a san darajar abu ba haka yake yanzu a kawo lu'ulu'i na biliyan a rufe shi da taro datti da menene a ajiye shi bakin kofa kowa zo sai bol da shi ya wuce ko ran da aka san me ke ciki kuma fa eh to ka gani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shiga wannan jama'a waye zai dauke ni zai da ni cikin jama'ar sa waye zai kofiyayyen halitta kenan fa a lokacin ba a san menene ba daga baya da aka zo aka san kuma wane ne shikenan magana ta kare ala rajulun yahmiluni ila qaumihi فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي أي قريشا وسمحنا نسئسد دساكم مغنر أبنججينا أين محل الشاهد لهذا الباب في هذا الحديث كلام ربي إن الله يتكلم كلاما يليق بذاته قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا خالد قال حدثنا الوزير بن صبيح ابن صبيح قال حدثنا يونس ابن حلبس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فسر والنغايه كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان قوة جرانا كل ينا في شان ورشان جرما قال من شانه ya ka fasara da ce yana cikin sha'anin Allah madaukakin sarki an yarfira zamban ya gafarta zunubi wai farrija karban ya yayi baki ciki da takaici da damuwa wayar fa'u qauman ya daga waɗansu al'uwayensu wa yaqsidu akharina ya saukar da waɗansu aina mahallu shahid fi hadha alhadith alamin sha'anihi an yakfira zamban eh eh واجبة صفة المغفرة wannan ai ba wani ba wata kungiyar ta gore su hatil bakara ko akwai eh oho ويفرج كربا ويرفع قوما ويقتل آخرين من شأنه dama ai sifofin guda biyu ne sifatu zat wa sifatu ma'ana sifatu zat ita ce siffan da Allah baya siffantuwa da akasinta sifatu zat ita ce siffan da Allah baya siffantuwa da akasinta sifatul ma'ana Allah yana siffatuwa da ita yana siffatuwa da akasinta ya gazabu wa yarda ba haka bane ba ya kidu wa yada amma sifatul zat hiya allati la yattasifu ar-rabb bi dhiddiha kal hayy wal qayyumiyya ba haka bane ba amma sifatul rizq zai azurta wa'ansu zai talautar da wa'ansu duk siffan da Allah baya siffantuwa da akasinta ita ce sifatul zat kamar mai da mai kenan kamar ilimi eh ina wala ta aku zo su da tun wala nan mai yi alaka wannan da magana ta wuke ba na tsaye daga gyangyadi ka fito ke daga ba da jawabi eh sifa ta ilimi ta wadata da karfi da duk sifan da in an siffata Allah da aka siffata naqsi ne da Allah baya siffatuwa da aka siffata ita ce sifatu zat ke shi kuma sifatul ma'ana sai wani sifofi ne sifatu zat kal ma'ana kun karanta su cikin Buhari an manta babu man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan babin da yazo na wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa ko ko mummuna sunna kyakkyawa ita ce aikin da ya dace da shari'ar Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunna sai hasana kenan sunna sayyi'a kuma akasin haka qala haddathana ma yanzu an gama da waɗannan abubuwan da an zima an karatu jami'a ko sifofi na Allah barke sarki da aka zo an su an shigo kuma cikin mana mutum ya yada ayyuka na alkhairi ai koyi da shi in ya yada ayyuka na sharri aka yi koyi da shi ila har ana da kasa duk wanda ya zo aiki da wannan za a zaga shi yana shi azaba Allah ya kiyaye eh قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا ابو اوانا قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة منذ الله صلى الله عليه وسلم دوان دي سنة وتسنة كيكاوة فأمن بها akai aiki shi ya aiki da wannan abi da aiki na kwarai din wani kuma ya aiki da shi ya koye shi ya aiki da shi kana lahu ajruha za a bashi ladan aikin da yayi wa mithlu ajri man amila biha haka kuma wanda ya koyi da shi wannan aiki na kwarai shi ma shi za a bashi lada za a bashi lada sa'annan shi ma wanda da ya koya masa za a bashi lada sakamakon koya masa da yayi la yanqusu min ujurihim shay'a wannan bashi ladan da aka yi ba zai tauye na wancan ba ladan wancan ba zai tauye na wancan ba haka kuma yace wa man sanna sunnatan sayyi'atan haka kuma duk wanda ya sunnanta wata sunna mummuna fa'umila biha aka yi aiki da ita kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha shi da ya aiki mara kyau din yana da laifi wanda ya ganshi ya koyi da shi ya koya je yana yi yana da laifi kuma za a ba wannan laifi kamar shi laifinsa da ya koya mummunan aiki Allah ke yi la yankusu min auzarihim shay'a isa duk abin da za ka yi sai ka yi hankali ka yi takasarsan in ka je ka kirkiro ka kawo mutum miliyan suka koya suna yi wallahi kowane mutum ɗaya cikin miliyan ɗin nan in yayi za a baka ne cikin biliyan ɗin nan za a baka ne har ana da ka samu cikin wannan abu yana nan wallahi tallahi shi yasa tuntuni ba wani abubuwa ne abin na tausaya a taya da addu'a ba wai abubuwa ne da za a ja da mutum ba halaka ce kana kallo ba ka da yadda za ka yi yau haka in ka sunanta alkhairi in miliyan biliyan suka yi aiki da shi Allah zai baka ladan aikin alkhairi to a sunanta alkhairi shine fi ko a sunanta bid'a Allah ya kiyaye قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana neman a taimaka masa ba shi da yana neman taimako fa hasa alaihi sai manzon Allah ya kwadaita a taimaka fa qala rajulun sai wani mutum ya ce indi kaza wa kaza ina da kaza zan bashi na bashi ko ya ce na bashi rigata ko hulata ko takalmina ko kudi ko kaza kaza na bashi kaza قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر saboda fitowa da wannan da ya yi fara fitowa ce zan taimaka gashi na taimako na na bayar daga baya duk wanda ya bada taimako wannan na farko yana da kamashi yana da lada illa ta saddaka alaihi ma qalla aw kathura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man istanna khairan fastunna bihi duk wanda ya sunnata alkhairi aka yi koyi da shi kana lahu ajruhu kamilan za a ba shi ladarsa mai cikakken lada wa man wa min ujuri man sanna bihi aka kuma ladan wanda suka yi koyi da shi komai yawan la yanqusu min ujurihim shay'a wa man istanna sunnatan sayyi'a haka kuma duk wanda ya sunnata mummunar sunna Allah ya kiyaye fastunna bihi aka koyi da shi fa'alaihi wizruhu kamilan za a ba shi ladansa cikakke na zunubinsa laifinsa cikakke na abin da ya yi wa min auzarin lazi stallabi haka kuma in mutum su yi biliyan suka yi koyi da shi a maimakon kowane mutum ɗaya za a ba shi laifin allah kiyaye wala ya kusa min auzarihim shay'a shi yasa mutum duk abin da zai yi ya yi kokari ya sunnanta alkhairi kar ya sunnanta sharri allah ya kiyaye kuna ne gashi ya kawo sababi yanzu ba ana zaune wani yanzu yana bukatar taimako sai mazu Allah ce a taimaka masa sai kai mazakar gaya kowa ka ce ganawa taimako kasun nan ta harfe kakus ko kasun nan ta shirri to duk wanda ya ga kasun nan ta iya zai bayar kai ma za a baka ladar shi ai mun faɗa aiki na alkhairi shine abin da ya dace da shari'a da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh zai kawo karin bayani insha Allah قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إتي الله صلى الله عليه وسلم إتي ayyuma da'i da'a ila dalalatin fattubi'a duk mai da'awa duk mai kira yayi kira zuwa bata aka bi shi fa inna lahu mithla awzari man ittaba'ahu yana da laifin shi da yayi kuma haka duk wanda suka yi bi shi a cikin wannan bata za a bashi kamar su laifi la wala yanqusu min awzarihim shay'a wa ayyuma da'i da'a ila hudan haka duk mai kira duk wanda ya kira zuwa shari'a zuwa aikin alkhairi fattubi'a aka bi shi fa inna lahu mithla ujuri man ittaba'ahu wa la yanqusu min ujurihim shay'a wannan hadisi sahihi an fahimci wannan hadisi ko قال حدثنا مروان قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فأمن بها بعده أكي أيكي إرم ونن أيكي نقري بايش كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فأمن بها بعده كان عليه وزره و- ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا حديث ضعيف يجب وان يكرا زوا أبو wani abin da ka kirkiro kana kira gare shi ranar lahira wannan abin za zo a tsayar da kai abin na tare da kai to amma hadisin da ifi babu man ahaya sunnatan qad umitat wayannan sunnoni wayannan ayyuka alkhairi ne unguwan ku ka tashi ka tara ƴan uwa me zai hana ayi aikin gayya me zai hana a gyara kaza me zai me zai hana ayi kaza me zai hana a je a kula da a share masallaci unguwa ayyuka me zai me zai hana a taimaka ma marayu a taimaka ma kaza da kaza ya duk wani aiki na alkhairi kowa ya san shi in kai kokari kai wannan abin har ya samu tabbata ana yi har zuwa tashin alkiyama in mutum sun yi biliyan suka aiki da shi Allah zai baka lada haka kuma kowa ya san aikin sharri a unguwa a gari a ƙauye in ka kirkiro aka je ana yi shi kenan kai ka manta da abin da kai duk waɗanda suka yi koyi da kai suka je suna yi din nan mutum ya mutu shekara ɗari ana nan ana sara ana rubuta mishi laifi Allah ya kiyaye wani sai tuba ya koma ga Allah ya bayyana ma mutane cewa ya yi kuskure shi ke nan tsakanin shi da Allah ya tuba taubatar nasuha Allah sai ya fi shi ke tabbatar da cewa da bai sani ba ne ko lokacin da yake ya san bata ne ya san bata ne yake yi daga baya Allah ya shirye shi ya ga cewa ba mu sai tuba ga Allah tsakanin shi da Allah ba wanda zai iya shiga tsakanin shi da Allah ko akwai ba wanda zai shiga littafi ya rubuta ya gyara abin mutane su gani suna yi shi ya rubuta ya yi rubuta littafi ya soke gif ya bata wannan abin gidan rediyo ya fito ya fada sai ya fito gidan rediyo ya soke wannan abin gidan talabijin ne sai ya fito ya soke wannan abin wa'azi yake yi sai ya wa'azi ya ce an duk malaman da suka yi abubuwa suka gama a yi kowanne ne daga bayan ya gyara littafi yake ko almajiransa sai su yi shi yasa dama malamai suka ce man kana muqtadiyan falyaqtadi biman qad mata fa innal hayya la yu'manu lahu alfitna wai za kai koyi kai koyi da wanda yake yana kan abin da yake hayya mutu ba canji ke amma kai koyi da wanda yake raye sai kai nisa yau gobe sai ce ya canza shi yasa ka ce fa innal hayya la yu'manu lahu alfitna matukan yana da rai to ba amana akwai fitina sai ta yi gobe ce ya canza ra'ayinsa ba haka bane ba to amma wanda ya mutu kofa ya mutu kan kaza ka san kan abin da ya mutu kenan kai goyi da shi ba ba ran da za a zo ma a ce ya canza ya ce ya canza man ahya sunnatan qad umitat wanda ya raya sunnar da aka kashe sunna ce ana yi sai aka zo aka manta da ita sai ka zo ka ga wannan sunna ce ya kamata a raya ta ka ɗau nauyin wahalar raya ta a zage ka ne a yabe ka a baka a hana ka a yabe ko menene sai ka tabbatar raya wannan sunnar mai manzon Allah ya fada ga wannan shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي دوان دراية وتسنة تكين سنة فأمل بها الناس ya yi aiki da wani dama ba za a ci yara ya sunna ba sai da ya aiki da ita kenan ko su wa'ansu kuma suka gani suka yi koyi da shi kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqus min ujurihim shay'a an fahimta za a ba duk wa'anda suka yi koyi da shi suka yi aiki da wannan sunnar manzon Allah da aka raya shikenan duk wanda suka yi aiki da shi za a baka lada haka kuma wa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiro bid'a fa'umila biha ba za a ce ya kirkiro ai sai da ya kirkiro ai sai aiki da ya aiki da take da ko ya tallata ta ya yada ta sa'an nan wane ya gari ya karba wane ma shi goyon baya karba fa'umila biha kana alaihi auzaru man amila biha la yanqusu min auzari man amila biha shay'a in mutum sun yi biliyan suka yi aiki da shi wallahi za a ba shi kamar za a ba shi laifi tunda shi ne ya kirkiro wannan bid'a har ana da kasa bid'a ta mutu ya raya ko ya kirkiro bid'a ko bid'a ce ta zo aka kashe ta aka ɗauki sunna shi mai zai sake raya ta bera da yau eh? eh? a matsaloli ne sai matsaloli ne sai an je ana fassara maka su ana tambaya me yake kawo wannan abubuwa duk abubuwa guda biyu ne ko ka ce inna kunna an haza gafilina da mun sani in aka ce ka rabkana ga abu da ka san shi tafiya ce tafiya sai ka zo ka manta ko ko inna wajadna aba ana ana ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna ai mun ga iyayen mu na yi ne muka koya sai aka ce ai wannan ma ƙarya kuke duk abinda iyayen ku kuke kuke yadda iyayen ku ke sari gura haka kuke sawa yanzu yadda suke gini da haka kuke irin shi yanzu yadda abincin da suke ci sai kuke ci yanzu wannan son zuciya ne kawai ranku yake so kun ga hanya ce ta za ku samu duniya za ku samu menene da menene da menene sa'annan kuma matsala ce fa ba matsala ce mai sauki ba fa ba matsala ce mai sauki manzo Allah yanzu yanzu manzo Allah ke waye zai dauke ne kai ne jinya da addinin Allah saboda mutane sun kiya abin da yazo din nan ba sa so ba shi suke so ba zai zo ya rusa mulkin su ne su kuma akan abin da suka ginu kenan ana ce ana sha ai auratayya ai sokuta an kafa daura mulki duk wanda ka ji ya ce ai ni na daina to dama sun hadu a hanya suka zai iya dainawa amma ka tashi kakanka ubanka jiri aka kafa daula aka haife ka ciki masu kawowa na kawowa masu kaza da zaka ce na daina yana da sauki yana da sauki yana da wahala yana da wahala eh ai yana da wahala sa'annan ko waɗanda suka zo za su gyara ɗin ko sai suka kara taimaka maka a cikin shiga duhu ɗin sai suka fito da hanyar da ke taimaka maka cewa kai maka dagi kan hanyar iyayenka ba ka bane ba maimakon ko su bi maka hanyar da za ka iya fahimta kai maka fahimta eh ba ba shi ne ba ai yanzu ne ake fama mai da shi kapsul ai da ɗacin ma sai a ƙara masa ɗaci kuma shi e sai a ƙara masa ɗaci mutum ne babban mutum a unguwa an san shi malami ne mai da mai darzo da darajar shi ma jira ake ranar lahira shi zai sa mutane aljanna ko zai ceci mutane sai ga lokacin kafa lawa speaker maganar na shiga cikin gidan ko dinensa da 'ya'yansa da iyalansa shi kansa batacce ne shi kansa kaza da shi kansa kaza da shi kansa kaza ne in an waye gari rannan gidan ya za a kalli juna matarsa ta kalle shi matarsa ta kalle shi shi ma ya kalle sai maza ya fita gidan eh kunyatawa kadai kunyatawa kadai wai ana kunyatawa ne abin da sun lausufika na shiga gidan kuma ba shi da abin da zai ce wallahi sai waye gari da zazzabi ba zai ji ba jin daɗi shi ne a sai mai aje a kona aje a yi duka aje a dakir aje a yi kaza aje a yi kaza aje a yi kaza a yi duka a gama kuma bai magance komai ba kana nan kan yadda kake ba abin da ya gyaru to sa'an nan kuma bayan iyayen musulunsu muna jiran suna aljanna kawo kace eh to gaskiya abinda ake faɗa din nan shine daidai wannan kuskure ne ina kamar iyayenmu wallahi sai mun kashe ina kamar iyayenmu ina ka tura mana iyayenmu su kashe kuɗin dukiyarsu sun ba da ƴaƴan wannan ya ba da mace an aura ya ba da ƴa ya ba da kaza sun ba da dukiyarsu da komai da komai ka zo ka ce eh to gaskiya na kuskure aka yi amin ai bata ai ba bata ba ce yadda zaka ce ita ce matsalar tana da girma duk wanda kaji ya ce ai na daina haduwa suka yi a hanya sun hadu a hanya shi ke na yi gano abin kuma ce na daina yana da wahala amma ka tashi ka tarar da kafa daula eh gadon gadon ciki aka rayu shekara talatin arba'in hamsin ana ci ana sha ana auratayya ai surkuta an hayayyafa nan kuɗi ke a duniya ke zuwa kai ka isa ma a ciki da kace kai ka janye kai ah wannan duk ba magani wannan duk ba zai magance komai ba wannan duk ba zai magance komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya samu girma cikin abu sai ka samu mishi gadan mishi da irin wannan girman da manzo Allah ya je aka bude makka aka zaka zaka ce to Abu Sufyan fa mutun ne mai son girma haka kawai a zo ayi abin nan a wuce ai zai zai kasa ce man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminu to ya Abu Sufyan sai jiran nan eh ya zai an tabbatar masa an tabbatar masa shi kenan zai baka goyon bayan fiye da yadda kake tsammani amma haka kawai ka saki abin da ke hannunka ilala shai manan sahmin ayati aw nunsiha nati bizka nati bi khairin minha aw mithla amma an-nasxu ila la shay ma hasana abada mas'aloli ne masu wahala sosai sosai sosai sosai eh sai ayya kala a lokacin da aka yi wancan tambaya aka yi ba shi da aka yi da ka ba sai da tafiya ta yi tafiya aka bata abinda za a bata yanzu kuma ake neman itokaci shi ka tambaya to yaya za a yi kai ma kana jinjina ma kanka in aka ce hanyar da kabirin nan kuskure ne za ka zo ka gyara kai ma kana jin zafi za ka je ka ce mutane hanyar da kabi kuskure ne wallahi ta laka suke fada gaskiya wasu ga yara su yanzu mu dawo mu ce musu ba haka bane wallahi ba za mu ji dadi ba da bakin su suke gaskiya ne ce ko aka kira shi aka kai dadi ya ce gaskiya ne wasu ga yara su yawa yanzu ko mu dawo mu ce musu a sai dai a hankali za su ana gyara a hankali za a mu ana gyara ka gani ko eh ba dadi ko kace ya za a yi da da aka shiga da ka aka shiga ko da ilimi da ka aka shiga da fushi a lokacin da ka shiga dinnan tsakaninka da Allah so kake kai gyara kadai ko kai ma kana so ka samu daukaka ne ka kaskantar da wayanci shi ya fi ne in ba ka bai zafi da fada da sai ka kaskantar da shi ɗaya kaga nan rabawa ake wa inna au iyaku la'ala hudan kulla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'maluna qul la tus'aluna amma ajramna وينصب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الشريفة الإجرام da yaje zai magana ko la nusalu amma ta'maluna da Allah akwai kaulan dagina aliyal min haza ba za a tambaye ku laifin da kuka yi ba ijramin da kuka yi ba haka mu ba za a tambaye mu aikin da kuka yi ba hal hunaka kaulan aliyal min haza ko dai mu ko ku dai muna kan gaskiya dai muna kan kuskure an ba da dama a fahimci juna ko ba da dama ba akwai wahala ko shi yasa da'awa din da wa'azin Allah kowa yake turowa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kamar wannan al'umma baki da a cewa aka aiko mata manzon Allah fiyayyen halitta sai da aka zabe shi aka tarbiyyantar da shi sannan ka ce je kaka shirar da al'umma ba ga bane ba sannan wannan zai zare takobi wannan zai tsinka bishiya wannan shikenan yaki kaza kafirci ne kaza musulunci ne kaza kafiri ne wani sai da tafiya ta yi tafiya kuma aka zo eh to gaskiya dai kana rike da gaskiya to amma hanyar kuma ita ma tana da kuskure to ya za a gyara shi ne ka ce to ya za a yi ko to gashi ya kawo tambaya ya ce to ya za a yi sai a yi tunanin kenan to yaya za a yi wannan matsala ce da za a zauna waje dai a ba da jawabi ga yadda za a yi matsala ce ta shafi al'umma ta shafe ka kai kanka da kake so ka gyara ɗin waɗanda ake cewa ai sun ga to ya za a yi ta ce shi kenan kuma ku rufe naku a su ma an tafi ba an yi zage-zage an yi kashe-kashe akan haka su ma a ce su ma haka nan su ma a yi musu adalci ya to shi ne sai a zauna a tunani ya za a bullo ma wannan al'amari ba ya ya za a yi ba ya ya za a bullo ma wannan al'amari to shi ne sai kul inna ma a izukum an ta komo lillahi masana wasu dasa sun mata tafakkaru ma bi sahibikun min jinna sai an zaɗi masu hankali don farko ba a zabi masu hankali ba ne shi yasa abin ya tafi mai a karkaci wadanda sun bi son zuciya sun bi duniya sun mene ne wadanda da suka zo za a yi ba a zabi masu hankali ko masu ilimi ko masu kaza ba a'a an ga kuskure a ji a rusa kuskure ko kaka ba haka bane ba to amma zai ce kul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi hargowa kowa da kowa masna wa thulas wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna za a zabi sannan a je ayi tunane ayi bincike ayi tunane shine za a san cewa ga inda gaskiyar take amma aka ja ka ɗaya kowa daga bakin titi daga rara daga ina daga ina da ina shi ke kowa mai wa'azi ne kowa da'awa da za a zaɓi manzo Allah da za a zaɓi annabi Nuhu da za a zaɓi annabi Ibrahima da za a zaɓi annabi Musa da sai an zaɓe su kowa ba sai zai rayu ba amma sai an zaɓi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata an tafiyayyen halitta Allah ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya ba shi komai ya yi masa komai ya ba shi kuma da shi kenan sai ya ba shi alkur'ani bai ce kaje da kanka ga alkur'ani kaje ga abin da za ka yi ta yi kullum mala'ika jibril zai sauko ga hanyar da za a bi ga yadda za a yi ga yadda za a yi har sai da aka shiga shekara ashirin da nawa da na da uku goma sha uku goma ba haka bane ba to sa'an nan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam dinan واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ba ga bane ba to yanzu kai da kake tambaya ya za a yi sai ka ce sai a gyara kuskure sai a gyara kuskure to kuma gyara kuskuren shine aiki ai gyara kuskuren shine babban aiki ai ne su wane ne dattawan dattawan ka riga ka zubar da su ka riga ka zubar da su ka riga ka zubar da su ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne abu ne da yake bukatar tunanai a zabi masu tunanai manya da bayanai ne da bayanai da bayanai inda ake yin wannan duk ana yi duk ana yi ba za ka sanya aka yi aka yi sai daga shi an zartar da hukunci an ka kafa kaza an hana kaza da daddare za a zabi manyan malamai a je a tattauna ya zaɓi loma abu in ba a gama ba gobe a ji har sai an cimma abin da ake so shi ne sai a kafa doka an soke kaza za a yi kaza an hana kaza ana son a yi kaza dole ne a yi kaza dole ne a yi kaza amma son zuciya ba za a taba zama ba za a taba samun kwanciyar hankali ko gyara ba ba zai taba yi ba amma fahimci ayan ku qul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi bi masna wa furada ina mana masna wa furada mutum biyu mutum daya mutum shikenan sai a ce harguwa kowa ya zai shikenan shi a zabi masu hankali masu tunani waɗanda suke da basira waɗanda suke da kaza waɗanda suke da kaza to sai aje za a ji iyaye za mu kullu ma wannan abu kuma ta tafakkaru sannan ku yi tunani fa sai ku yi tunani ma bi sahibikum min jilla to sai ku cimma buri amma hargowa hayaniya kowa na da abin da zai fada kowa shugaban kansa ne kowa kaza kaza kaza kaza kaza har abada kullum barnar da ake sai ya fi gyaran da Allah ya kiyaye ka kawo babban magana sai kai ma ka je ka yi tunani yaya za a yi in aka bi ka'idar rayuwa kai ma za ka samu matsala duk gini in ana son a rusa gini ya ake farko gini ga inda ake farawa bene ɗaya bene biyu bene uku in aka zo za a rusa wannan ginin sai daga ƙarshen inda aka kai za a fara yanzu ka tashi kana tafiya nan tiriyan tiriyan tiriyan zuwa tal'udu sai kana son ka warware wannan tafiyar sai ka faro daga tal'udu kuma kana zuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka zo duk abin da ka gina inda ka kai ƙarshe ɗin nan in kana son ka rusa shi daga nan ka yi gini hawa uku kana son ka rusa gini sai ka zo ka fara daga ƙasa sai ka fara kwance shi tun daga sama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ka zo ƙarshe daga hanyar da ka bi kai kuskure ɗin nan bar ka bi ka gyara to ya za a yi a gyaran shi ne kai ma za ka ji ba daɗi to sanadiyan ba ka son ka ji ba daɗi to a tafi haka ma meye ba komai shi kenan ba shi kenan ba meye sun sai na watakila shi bai sani ba watakila shi bai sani a a ya za ka iya cewa ya sani a bai musa masa ai ba wajen musu ba ne watakila yana ganin kai shirme kake shi sa ba zai ba zai jarka ba a bai san yadda aka shi ma ya samu kan shi ne a ciki ba haka bane ba zuga shi ya amsa قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا هذا حديث ضعيف جدا باب فضل من تعلم القرآن وعلمه باب الإذن باب الإذن بيان فللا وندي كوي إلمن القرآن وعلمه ilimin alkur'ani na fara da fara koyon karatun alkur'ani tajwidi qira'a mujawwada sa'annan fassara sa'annan aiki da shi shikenan alkur'ani man ta'allama alkur'ani qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana yahya ibn sa'id al-qattan قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم إما هذه الكلمة هي التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أو تلك الكلمة خيركم أو أفضلكم في يوم man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya koyi karatu wanda ya koyi alqur'ani ya karantar wanda ya karanta alqur'ani ya karantar ya koyi ilimin alqur'ani ya karantar shine fiyayyau mahallu shahid kina khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allamahu قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرصد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم zababbunku fiyayyunku man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu qala wa akhadha bi yadihi fa aq'adani maq'adi hadha uqri'u wanda fiyayyunku ban karshe kama zauna ka karanta da mutane قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه yace kaga misalin muminin da ke karanta alkur'ani kamar ɗayan itace ne wani ɗan abin ne aka ce kuturujja yadda ga tuffa ga kanshi ga zaki ga kyan kallo ga laushi a hannu shine uturujja kenan me kenan wajen ba wuce eh eh su ce guna su ce fasa damar su ce menene fassara shi kenan uturujja ɗayan itace ne ga kanshi gaban me eh ai ba a saurin ba abu suna sai sa su kansu cikin fasaka ce ɗayan itace ne mai kanshi mai kyan kallo mai laushi ga zaki mana yana da zaki kuma yana da kanshi mana cikin shi da alkhairi bayan shi da alkhairi shine mumin da ke karatun alkur'ani ta'amuha tayyibun mai daɗin ɗanɗano warihuha tayyibun ga kanshi ga zaki ga kanshi ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثال كما مؤمن ده بايا قرأتو القرآن أما أكوي إيمان كمثل التمرة كمن دبينو طعمها طيب ولا ريح لها دبينو دي كسابة كي أكوي زاكي أما با كنش أم فهمت ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان مثال منافق ده كي قرأتو القرآن كمن ترارين turare za ka ji shi da ƙanshin kaɗan da na ɗaci rihuha tayyibun wa ta'amuha murrun wa matsalul munafikin da zila ya kawo alƙur'ana ka matsalul hanzala mai munafikin da baya karatu alƙur'ani kamar kwartowa ne abu ne mai ɗaci wajen bahaushe ta'amuha murrun wa lari halaha ga ɗaci ko ba ƙanshi to mun ce فضل من تعلم القرآن أين محل الشاهد في هذا الحديث أه؟ أين محل الشاهد في هذا الحديث هو واضح أو يحتاج إلى نقاش أه؟ واضح قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي إن لله أهلين من الناس الله yana da waliyai yana da masoya a cikin mutane da da'ima suke tare da shi ke tare da su kamar yadda iyalanka ke tare da kai da'ima qalu ya rasulullahi man suka ce manzo Allah su wane ne wa'annan ahalin Allah قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل الله وخاصته أين محل الشاهد أه؟ هم أهل القرآن هم أهل القرآن هم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن ابي عمر عن كثير بن زازان عن عاصم بن حمزه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفأه في عشرة في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار هذا حديث ضعيف جدا hadisi ne da'ifi wai wani manzo Allah ce sai na Ali ya ce manzo Allah ce duk wanda ya koyi alkurani ya karanta alkurani ya haddace alkurani Allah zai sa shi aljanna bai ba shi ceto mutum goma cikin iyalan gidansa sun cancanci shiga wuta hadisin da'ifi قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوا وارقدوا وقوي القرآن وكرنتا كما كما كنت كوي بجي ko ku huta saboda in dai mutum mahaddacin alkur'ani ne in ba hana shi don karatu ba zai hana shi kwa fa inna li ainika fa inna li ahlika alayka haqqa wa inna li ainika alayka haqqa an fahimta fa inna masal alqur'ani wa man ta'allamahu fa qama bihi ka masal jirabin mahshun miska sai ce ai misalin wanda ya karanta alqur'ani ya koyi karatu alqur'ani ya tashi na karanta alqur'ani kaban jakaci alabe ne mazubi ne mahshuwun miskan ya fuhuri hukun kulla makani aka cika shi da miski ko ina aka kai sai ga kanshi shi na shiga ko ina wa masalu man ta'allamahu farqada wa huwa fi jawfihi haka kuma wanda ya koyi alqur'ani ya kwanta yana kwanta akwai alqur'ani cikin sa bai tashi ya karantar ba ka masal jirabin ukiya ala miskin kace jakace da aka daure bakin akwai almiski a cikin amma an daure wannan hadisin da'ifi ne la nahtaju ila tadhi'il waqti al-ajli قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بأصفانة wannan bawan Allah shi hadu da sayyidina Umar a bi Usfana wa kana Umar istamalahu ala Makka sayyidina Umar shi aikata shi gwamna a Makka fa qala Umar man istakhlafta ala ahli alwadi wa kabaru wa kamai ahli alwadi Makka kenan qala istakhlaftu alaihim ibn Abza yace ai ibn Abza na mai na bar musu قال ومن ابن أبزة يتي وانين ابن أبزة قال رجل من موالينا يتي وانا متن cikin bayanmu yantattun bayanmu قال عمر فاستخلفت عليهم مولى kabar musu maula ba wanda zai mana ya tsaya ya tsare sai duba su yana jagoranci qala innahu qari'un li kitabillahi ta'ala yace ai makarancin alqur'ani ne mahaddaci ne عالم بالفرائض يا سن كان ربون غادو قاضي كما يا إيا الكالنج قال عمر أما إن نبيكم قال yace ai tabbas annabinku ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina tabbas Allah yana ɗaukaka wa'yansu mutane da wannan alkur'ani da kuma sauke wa'yansu da ba kowa ba ne ya zo ya karatu ya zama malami shi kenan Allah ya ɗaukaka shi ya sa mutane suka ce izaf ta harta bi aba illahum sharafu kulna sadakta walakin bi isa ma waladu walaysa alfata man yaqulu kana abi innama alfata man yaqulu ha ana za izaf ta yace wa'in mutane za su bawa ne bai komai ba ba wanda ya san shi talaka ne amma sai je karatu ya yi ilimi ya san ilimi kuma yana tabbatar da addini yana bin sunna yana sai ga Allah ya ɗaukaka shi wa'yansu kuma sun gaji karatu da inda mene ne sai suka bi sun zuciya sai Allah ya saukar da su kasa saboda haka haka manzo Allah ce inna Allah la Allah baya zare ilimi zukatan mutane a'a yana zare ilimi ne da in malami ya mutu wanda zai zo ya gaje shi jahili ne ya gaji gidan ne ba shi da ilimi to shikenan gidan ya sauka kasa kenan to shi ne suka ce izaftakharta bi aba'in lahum sharafu kulna sadaqna in kai alfahari da cewa iyaye na ai malamai ne ai masu kaza ne ai sai wuce kafadi gaskiya haka suke walakin bi sama walad amma tir da abin da suka haifa walaysa fata man yaqulu kana abi ai ba mutum ne wanda zai fito ce ai iyayenmu su ne kaza iyayenmu su ne kaza to kuma walakin dal fata man yaqulu ha ana ba قال حدثنا على العباس ابن عبد الله الواسطي قال اين محل الشاهد aka ce bawa na bar musu yace ba za ka bawa yace ai ya haddace alqur'ani ya san rabon gado kuma alkalanci yake to waɗannan ili wannan abubuwan su suka ɗaukaka shi saboda manzo Allah ce ko a duniya ko lahira wanda aiki shi kaskantar da shi ba dangantaka ba za ka ga shi sai ka tashi ka tashi da kanka ga dangadan ka nema يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا واريا كتاشي لكوك كوي أيك أهدت بيتكم إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد وليس الفتى من يقول كان أبي وإنما الفتى من يقول ها أنا haka da ce aqillu lahum min al-lawmi la abada abikum min al-lawmi aw suddul makana alladhi saddu yace ku daina zargin su mana ku daina ce musu kaza abinda sai din ku je ku yi su ku gani mana an neme inda suke tunda kuma za ku yi musu rayi ko ku yi zargin su aqillu alaihim la abala min al-lawmi aw suddul makana alladhi saddu ku je ku yi abinda suke yi mana ba za ku yi ba ku zai da zargin su قال حدثنا على عباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العبادي عن عبد الله بن زياد البهراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة كتاشك جكرني من إلم آية نيتين القرآن يافك ذونا كي ركعة دليل ولعن تغدو فتعلم بابا من العلم كفتك جيك نيمي نيما والباب من العلم تغفكه عمل بها أو لم تعمل يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة وانا حديث ضعيف اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم